بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci rana na Alhamis wanda shine yammacin 20 ga watan Muharram shekara ta 1444 bayan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 18 ga watan ainihin Agusta na shekarar miladiya ta 2022 a wannan daura ta ɗaliban ilimi kashi na biyar daga makarantar Darul Qira'atis Salafiyya dake Katsina a Najeriya da sahibiha Muhammad Ishaq Karofi Waliyur Rahman wanda a wannan karan muna yi ne daga makar na makarantar community college of arabic language and islamic studies wato kulliya da ke anguwar goruba a gra a katsina wannan zai zama shine kasar na 23 kenan cikin lissafin kasusuwan karatun littafin wato alwajizu fi aqidati salafi salih a darasin da ya gabata muna magana akan wato as-suluk wal akhlaq aqida ahlus sunna wal jamaa game da dabi'u da halaye inda muka ji cewa wajibi ne ɗabi'unmu su zama farko ɗabi'a ta tauhidi da tsarkake Allah da batu akan tsayi da sallah da yin nafilfili da godewa Allah da haƙuri akan bala'i ko jarabawa da yadda da ƙaddara Allah da kuma cewa ahlus sunna wal jama'a ba sa yi wa kansu mummunan fata da fatan ina ma da Allah ya musu jarabawa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sahih muslim ya je gaida wani mara lafiya sai ya tarar da shi yana kyarmar sanyi kyarma mai tashin hankali sai wanda Allah ya ce wai wani lafiya wannan ciwon naka wani iri ne sai ce ai addu'a ne na ce ya Allah in akwai ta jarabawa da zaka mana a taron alkiyama to duka tara mun ita yanzu kawai ya Allah annabi ta bashi a kai dai ka roki Allah lafiya kawai ka daina wannan muguwa addu'a shi sa yana daga cikin hadari ka ji mutum komai gaskiya da kake da ita ka rantse ka ce in ƙarya ne Allah kai ya maka gafara ko in ƙarya kake yi Allah kada ya barka ka tsira ko in ƙarya kake yi duk abin da kake nema a gun Allah kai ya baka wannan magana ce ta wawaye jama'a sune masu cewa Allahumma in kana haza huwa al-haqqa min indika fa mene fa amda aina hidaratan min as-sama'i aw itna bi azabin aka ce ba taba sanin wawaye irin waɗannan ba sun san fa gaskiya ne fa innahum la yukadzibunaka amma da ka suke wa kansu wannan wannan ta'annatin to koda a ce ka san wannan abin da kake faɗa haka yake keke da keke labarin da kake bayarwa kar ka dinga cika shi da irin wannan magana in ya zama dole kai ka ce ka rantsi da Allah shikenan amma sai ka ce in ƙarya ne Allah ya maka kaza kaza da balbalin bala'in kaza kaza Allah na iya jarabta ka da wannan balbalin bala'in ko ba za ka iya jure mishi ba malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa la yaqnatuna wa la yay'asuna min rahmatillahi indal mihal wannan ma yana da muhimmanci kwarai jama'a ahlus sunna ba sa tadewa su yanke tsammani daga rahama Allah saboda tsabaragen jarabawa irin jarabawa da ake cikin ta kidnappers ta karancin albarka abinci hauhawar farashi shugabanni azzalumai talakawa azzalumai yunwa fatara inflation na faɗe shi ko bala'i gashi ne bala'i ko to duk da haka ba a cin rai daga rahama Allah har yanzu wahalar da ake ciki ba a kai wadda aka taɓa yi a wasu lokuta ba in ka je karanta tarihi tun daga na al-imamu tabari na ibn al-jazari na ibn kathirin na imamu zahabi makarizi ibn ibn hajarin abin nan khalil ibn aibak as-safadi tajuddin subki duka suyuti kowa ka karanta tarihin su waɗannan malaman ka ji tarihin yunwa da fatara da tsiya da yaƙi da aka shiga a wasu zamunna a zamunnan musulunci kaji an ce wata shekarar ma saboda yunwa an shekarar cir babu ruwan sama garin da aka saba yin ruwa misali na wata uku ba a yi na mako biyu ba sannan kuma Allah ya aiko da yunwa Allah ya aiko da tsadar farashi akai mutane suna akwai garin da aka cinye duka kadangarin garin da maguna da karnuka aka koma mutane suna zuwa suna tona sabuwar gawa suna kashewa suna suna kai akwai lokacin da ibn jauzi yake bada labari ibn al-athir a cikin al-kamil cewa mutane suna a tara a tara da bako an gan shi kawai a tara a buge shi a gasa saboda shi ba wanda ya san shi ɗan waye saboda tsaba yunwa ya ce har suka kai ga ya ce hata akalu an fusan ma'asuma har suka dinga cinye rayuka wanda suke katangagu bayan sun ci almaita wal jiyafa sun ci mushe sun ci gawa saboda tsaba yunwa da talauci jama'a a ga yanzu ba kai irin wannan ba to kaga da saura shi to amma da haka an wuce wannan matakin an matakin yaki ne dazu muke magana akan bagadaza da yadda aka ruguza ta gabaki daya in ka je karan tarihin tatar da hurubus salibiyya da irin yaƙe-yaƙen da aka yi na cikin gida tsakankanin musulmai isu isu sai ka dauka ma da bai kamata a ce zuwa yanzu akwai musulmai ba da sun kare gaba daya kamar wannan abin da aka mutane a musulmai a andalus abin da aka yi musu a bagadaza abin da aka yi musu a samarkanda a hims a ina ne zuwan tatar da zuwan asalibiyun to ya kamata a ce an karar da musulmai ne akwai da za a ce an yanka musulmai mutum dubu saba'in mutum dubu ɗari uku rabin miliyan kamar a bagadaza musulmi miliyan ɗaya aka kashe a cikin wannan kwana arba'in ɗin amma duk da haka sai da aka samu wanda suka tsira saboda sai da suka zama sai da zama babu babu alamar rayuwa a cikin garin hatta da kaji da agwagi da tumaki da awaki da dawakai komai bugewa suke mata zaru min shay'in atat alai amma da aka iran aka ce to an bada amnesty an gama kisa sai ga mutane suna fitowa wannan karkashin gado wannan cikin kabari ya kuya tare da gawa wani a tsohuwar rijiya wani a cikin silin haka sai ga mutane suna fitowa bayan kwana 40 saboda Allah bai kawo tashin kiyama ba inda ba tashin kiyama ne mutane ba su kare ba kwatar da hankalinka duk bala'in da ake ciki sai wasu sun sha tashin kiyama ne kawai wanda ba wanda zai sha ko mun gane so da haka ba a cire rai wannan duk wannan jarabawan za ta wuce za a kuma kamar ba a yi ta ba li'anna Allah ta'ala kad harrama zalika saboda Allah ya haramta al-ya'as la taqnatu min rahmatillah la tay'asu min rauhillah walakin ya'ishuna ayyamal bala'i ala amal farj al-qaribi wan nasr al-mu'akkad suna rayuwa ne rayuwa cikin bala'in da buri da fatan in Allah ya so nasara na nan tafe kuma nasara matabbaciya ka a dinga cewa kai kasan nan ai sai dai Allah inna lillahi ko ya za kasan nan ta gyaru kai jama'a ai mu dai kasan nan shikenan wannan ya asuni wani abun mamaki da malal albani ya sha mana ishara Allah ya gafarta mishi shine cewa yanzu duk wannan malaman da muka ambata din nan tun daga kan ibnu al-imam tabari da ya rayu a karni na hudu ya rasu shekara ta 360 har zuwa su suyuti da suka rasu nan nan kusa 911 wannan karonin gabaki ɗayansu karonin bala'i ne ga musulmai mutuna ce iri-iri sibin timiyyar nan da kake ji su ne suka rayu fa sanda tatar nan suke sanda tatar suke wannan bala'in nasu sibin timiyyar sun shaida haka malamansu da suka rigaye su da ɗalibansu da suka biyo bayansu da ɗaliban ɗalibansu duk sun ga waɗannan bala'o'i amma a wannan zamanin kuma suka yi duk wannan production ɗin na ilimi abin mamaki da ya kamata a ce a zamanin kawai kowa ya yi jugum ne kawai kamar ana zama makoki ko amma haka suka ci gaba da karatu da karantarwa wanda ajalin shi ya gama da shi kawai shikenan ya mutu ko a kashe shi saura kuma su ci gaba haka duk aka yi waɗannan malaman jilun ba da ji so kenan ba daidai bane a yanzu mu ce ba za mu tafiye tafiye ba ba za mu kasuwanci ba ba za mu noma ba za mu sana'a ba mu dai kawai muna jira mu ga yadda Allah zai dubu ba a haka dole za a ci gaba da yi bayan da aka iya duniya ba ta taba zama shuru haka a ce wai shuru kamar gidan mutuwa ba ba ta taba zama haka ba dama kowa na irin motsin da ya iya ne ko mai aikin alkhairi yana yi mai aikin banza yana yi haka aiki kullum zaka ba a zama shuru a ce ba za a yi komai ba li'annahum yasiquna bi wa'dillah saboda su ahlus sunna sun amince da alƙawarin Allah da yake cewa zai bada nasara da yake cewa inna ma'al usri yusra wa ya'lamuna anna ma'al usri yusra cewa bayan kunci akwai sauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa lan yagliba usrun yusraini kunci guda daya ba zai galabaici sauki guda biyu ba domin yadda ayata ce inna ma'al usri yusra al usr da yazo da alif da lam aka sake mai tashi to dai shi din ne shi ko wancan yusran yusran wani sauki da kuma wani saukin daban sauki guda biyu ne shi ko al usr al usr duka shi ne shine ma'anar lan yagliba usrun yusraini kunci ne kwaya ɗaya tsakanin sauki guda biyu ko dai saukin da za a samu a duniya da na lahira su ne biyu ko kuma saukin kafin da na bayan fitinar domin a lahira idan mutum ya tsira nabi ce za a tambayi dan aljanna a ce mana Allah ka samu ciki a ce hal marrabika sharrun qattu ka taba tuna wani bala'i da ka taba ji da aljanna zai ce ma marrabina sharrun qattu wallahi mu taba jin wani kunci ba duk wannan bala'in zaka manta da shi ba wai zaka yi ƙarya bane amma saboda shi dadi yana mantar da kai wahala kamar yadda wahala ke mantar da kai dadi ko to haka su ma 'yan wutan aka ce hal marrabika khairun qattu Allah ka tsare mu sai su ce wallahi ma marrabina khairun qattu da dai ba mu taba jin wani dadi ba tunda osta kaos duniya a cikin wahala suke Allah ka tsare mu daga sharrin wuta yace wa yabhasuna an asbabil mihani fi anfusihim sannan ahlus sunna za su dinga binciken menene laifin da muka yi Allah ya mana wannan jarabawa shine magana da malam Musa yake mana jiya in ka ga wani wata jarabawa to akwai wani zinubi ko wata karkata da al'umma suke yi to sai su binciki kan sai su gyara wa yarawna annal mihana wal masaiba la tusibuhum illa bima kasabat aydihim wama asabakum min musibatin fama kasabat aydikum wa yafu an kathir suna kudurta cewa duk abin da ya same su to abin da ya ja musu shine laifuka ne laifukan musu suke ja mana wa annan nasara qaryata akharu bi sababil wuqu'i fil ma'asi aw at-taqsir fil ittiba kuma Allah yana iya jinkirta wato nasarar da zai bamu saboda aukawa cikin sabo ko kuma saboda wato gazawa wajen bin Allah yanzu duk sanda kace mutane ku koma ga Allah Allah zai gyara muku sai su jawo shinka dan me za su koma ga Allah kuma in da za su koma ga Allah fa sun ci riba ne ribar ka ne an ce ka gyara in ka gyara koda Najeriya bata gyaru ba kai ka ci riba ne ka kama ibada gadan gadan ka kama jin tsoron Allah ka kama alkur'ani ka kama aiki da musulunci ka kama biyayyar iyaye ka kama taimakon marayu da talakawa duk aikin alkhairi ka shiga yin shi ko Najeriya bata gyaru ba kai zaka zuciyarka ta gyaru rayuwarka bata maka dadi kuma zaka tsira to me ka manta kenan amma da an ce mutane su gyara sai su ce a su kawai a cire shugaba na asawa ne to za a cire shugaba su dubu da daya a sake sawa su dubu da daya wala ba za a gyara ba yadda ake dinna haka sai an gaza saboda akwai akwai sunan da Allah ya tsara na samun gyara to ba a bi su ba har yanzu malam ya ci gaba da cewa li qauli subhanahu wataala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wala yata'am wala ya'tamiduna fil mihani wa nusrati ad-din ala al-asbab al-ardiyya wal iqra'at ad-dunyawiyya was sunan al-kawniyya kama annahum la yaghfuluna anha wajen gyaran rayuwa da gyaran ƙasa ahlus sunna ba sa dogara kawai kadai da sababba da ainihin ababai masu rudawa na duniya da kuma as-sunanul kauniyya kadai ba sa dogara da su ma'ana akwai asbab na gyara misali yanzu asbabu na gyara game da ƙasa shine a ce a samu shugabanni masu kirki a samu manyan jami'an gwamnati na gari tattalin arziki ya kyau noma da kiwo a tsayi da farashi mai kyau na man fetur a ɗauki 'yan ƙasa aiki a buɗe jami'o'i a ƙara albashi waɗannan asbab ne kauniya ko ana ganin da an yi haka ai komai zai samu zai lafiya to wannan ba su kaɗai ke kawo lafiya a ƙasa ba ba su kaɗai ba ne da kuma wannan su ne al'asbabul ardiya da kuma su ne asunan kauniya a yi hanyoyi da titina da makarantu da asibitoci da kaza da kaza da kaza to wannan kaɗai ba su ne kaɗai ba amma kuma ba a watsi da su za a yi su amma kuma su a dogara da su ba shine wala yaghfuluna anha wa yarawna qabla dhalika anna taqwa anna taqwa Allah ta'ala wal istighfar min adh-dhunub wal i'timad 'ala Allah wa shukra fi ar-rakhai min al-asbab al-muhimma fi ta'jil al-farj ba'da ash-shidda suna ganin tun farko jin tsoron Allah neman gafara daga zunubai a bar zunubai a nemi gafara Allah dogara ga Allah da godewa Allah a cikin ni'ima suna daga cikin muhimman sabubban da ke kusanto da samun mafita sai an yi wannan kalli ka ga labarin a madiyatu saba da Allah ya bada labarin ainihin wato laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru la ballatun tayyiba wa rabbun ghafur al ayat ibnu kathir ya bada labarin cewa wannan gari na sabai Allah ya musu wani arziki na mamaki da ba a taba ganin irin shi ba a duniya yadda ka san irin science fiction irin fina-finai na kimiyya na abin nan na khayal aka ce idan wato ‘yar yarinya budurwa ko baiwa ta ɗauko kwando ta shigo cikin fadamar garin, ‘ya'yan itatuwa su inabi da apple da kansu suke faɗawa cikin kwandon kawai, automatically ba ya ta cira ba. Kuma a garin babu duk wani abu da ka sani na cutarwa daidai da ƙwarƙwata ko kuɗin cizo ko kiyashi babu, balantana maciji mai sarin mutane ko sauro ko ɓarawo duka babu. Laƙad kana da sabayin fi maskanihim aya, shi sa kai ya ce baldatun tayyiba da Allah ya ce gari ne mai daɗi wa rabbun ghafur Allah ya ba su duk abin da suke nema sun samu fa'aradu sai suka kiban Allah suka kiban Allah suka kafirce annabi ya ce sai da aka yi musu annabawa guda goma sha uku kowane annabi ya zo wannan su kashe shi wannan su zage shi wannan su mai sharri wannan su kore shi a gari annabawa ɗaya bayan ɗaya har guda goma sha uku one after the other Allah yana ɗaga musu ƙafa yana haƙuri da su yana jura ɓarnarsu har zuwa da sanda suka ƙura fushin Allah falamma asafu nan taqamna minhum kenan ko shine Allah ya ce fa arsalna alaihim saylal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawati ukulum khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qari aka canza musu ya koma babu komai sai citta da kaza da kaza da kaza abinda aka musu aka ce suna da wani sadd suna da wani abin nan da yake ci mishi madatsar ruwa dam wannan madatsar ruwan ita ce Allah ya ko wasu ƙananan ƙwari kamar beraye ko jaba suka dinga kwakulan ƙasan inda aka toshe ruwan har sai da suka fasa shi ruwa ya cinye garin gaba ɗaya lalata komai ya musu ambaliya suka lalace suka ɗaiɗaice suka watse suka baggar an ce daga cikin ragowar su ne ma wanda suka taho suka kafa garin madina yathrib wato cikinsu ne wanda suke suka zo suka banu ya kariba din asali cikin ragowan larabawa ne mutanen sabai wallahu alam haka da yake a cikin tarihin ibn kathir albidaya wa nihaya abin kafa hujja shine suna cikin aminci da jin dadi suka ki godewa Allah Allah ya canza musu so da haka mujarradin samun arraha na rayuwa bai nufin kuna cikin aminci yanzu da mun tashi sai mu dan kallon turawa sun more sun more sun more amma kana zuwa cikinsu ko karanta labarinsu ka je da suke kashe kansu yadda suke shiga cikin depression yadda suke haukata kansu da ƙwayoyi da mummunan tunani kasan babu jin daɗi a wannan abu daga nesa ne ake kallon su wai suna jin daɗi saboda wai ba a ɗauke wuta ba a ɗauke ruwa ba kidnappers babu kaza babu kaza asibiti akwai magani ba a rufe makarantu ba ana biyan albashi mai kyau kuɗin su ya fi namu daraja duk irin wannan tunanin kaɗai muke muna kallon wannan madiyat ɗin cewa wai su ne imani shi saboda mu kalla jama'a sabai ɗan makka da ɗan madina da muka labari a kansu ai a cikinsu masu kuɗi ɗaiɗaiwa ne ba dukansu ba ne talauci shi ya fi yaɗuwa a cikinsu da haka na sallallahu alaihi yake cewa mal faqaru akhsha alaikum ba na jiye muku tsoron talaucin nan da kuke ciki amma ina jiye muku tsoron ina ma akhsha an tudallalakum ad-dunya a sauko muku da duniya irin da kama dullat alaman kana qablakum kamar yadda aka gangaro da ita ko kama wusi'at alaman kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatahliku kama halaku sai ku zo kuna jayayya akan duniya kamar yadda nabayinku suka jayayya akan duniya sai ku halaka kamar yadda suka halaka to abinda kuma ya faru da musulmai kenan a zamana daban-daban ma'ana arziki na kuɗi da wadata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba abu ne da yau yadu ba su da wannan wadata amma kuma sun fi kowa jin daɗin rayuwa saboda ne saboda imaninsu da takawarsu sun fi kowa jin daɗi lokacin umar da ake kawo kuɗaɗe an kawo umar kuka yake yana jin tsoro cewa kada kuɗin nan fasa mana yawa fasa halakar da mu aisha tana cewa ana kawo mata allowance ɗinta na wata shekara ba ta cinye na wata shekara ba sai dai ta tarabarwa ta tarabarwa sai sai da su da kuɗi to mu kuma yanzu ko yanzu ka kalla shekaru talatin da biyar zuwa arba'in baya al'umma da kira a wannan ƙasar tamu ta ƙasa hausa ba su kai na yanzu arziki wato monetary wadata ba su kai ba domin za ka je banki duka-duka bankin babu mutumin da ke da miliyan biyar gaba ɗaya a cikin accounts ɗin bankin ba wanda yake da miliyan biyar ko kuma a zagaya gari gaba ɗaya asalin attajirin da ke garin kuɗin shi dubu ɗari uku ne shi ne attajiri amma kuma ka duba ga yadda suka rayuwa ta jin daɗi yanzu kuma mutum yana da billions amma wani bai iya kwana a gidansa saboda tsoro da bala'i sai dare yayi ya shigo zai fita ta wata bayan kofa kamar barawo ya ruga da gudu ya kwana a garejin mota ko a boot din mota ko ya gudu wata gona ya kwana saboda tsabar tsoro akwai wanda ma saboda tsabar bala'i ya kasa yin aure mai kudi na ma ya kasa yin aure mata wanda zai kwana ita ya rasa akwai wanda bai iya cin abinci a gidan shi duk kudin shi yana tsoron kada wani ya samu shi guba akwai wanda zai magana da ƴaƴan shi da matan shi dai suna kaman nan shi kuma yana can saboda kawai wani ya je an mai wani asiri ya taba shi asirin ya kama shi saboda kudi kuma in ka ji bala'in da masu kudi suke ci malam sai ka ji tsoro akwai wanda ba sai dai a mai allura abinci ta sati daya wanda take glucose ya ta hana shi jin yunwa sati daya saboda bai da lokacin cin abinci ya ta lissafi kawai to ina amfani wannan kudin to amma ga kudin nan an tara an tara an tara amma babu jin daɗi babu babu hayatan tayyiba da Allah ya ce lanuhiyannahum hayatan tayyiba babu ita to haka Allah ya kaddara wannan al'umma ta shiga cikin irin wannan yanayi sai kai fatan shi za Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana cewa Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin kafafan Allah ka sa arziki na ni Annabi Muhammad da yan gidana ya zama rufin asiri ne ka ci ka sha ka yi sutura ka yi sadaka ka yi kyauta ka fi ƙarfin buƙatar rayuwarka shi ne kafaf amma tara wannan tarawa to tarin hisabi ne tarin wahala da tarin kunci kuma mutum ya gama duk tara wannan kuɗin sai a je asibiti a ce bai da lafiya mai ke damun shi a cewa ulsa ko mai ke damun shi hawan jini ma'ana ko dai yunwa ko rashin kwanciyar hankali ulsa yunwa hawan jini rashin kwanciyar hankali shi ke damun shi ko kuma a ce mai ke damun shi a ce wata kansa ce a ina ta same shi a yawan buga waya yaje kansa ta kama mashi kunne watakila ko a yawan tafiye-tafiye yaje nan yaje can yaje ci wani abin da ba a san asalin shi ba ai ta magani sai rabin kudin sun kare ana magani kuma a fada a mutu haka nan Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa ahlus sunnati wal jamaa yakhafuna min uqubati kufrin ni'ma wa jahadiha ahlus sunna suna jin tsoron zunubin da zai iya samun su idan sun butulce wa ni'ima Allah sun yi musu ni'ima Allah wali za ta rahun aharasan nasi shukuran wa hamdan da aka za ka gansu wato alisunna suna nacewa sun fi kowa naci wajen godewa Allah da yi masa godiya ko da mutum yana cikin bala'i ba a ce ya ce ina cikin bala'i ba sai da ya ce alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali ahlin na wannan fa ita ce addu'a zikirin da ake yin kana cikin kunci godiya ga Allah kuma duk kuncin da ai kake ciki ba a ce ka fasa sallah ba kace to tunda Allah ya sa mun talauci wallahi ni ko ba zan bauta mishi ba kai sa ba a lokacin ne ma yake so ka dage babu kuncin da zaka shiga a ce kar kai sallah saboda rashin lafiya ko talauci ko yunwa ko fatara dole kai ibadar Allah ka gode masa malam yace wa adwanhu ala alaiha fi kulli ni'matin sagiratin kanat aw kabira kuma sun fi kowa dogewa wajen godewa Allah akan kowace ni'ima babba ko karama qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace unzuru ila man huwa asfalu minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum wannan hadisi ne jama'a daga cikin qawaid muhimma fil hayat ka'ida da ta baka rayuwa mai dadi mai lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku dinga kallon na ƙasa da ku a samu a duniya a wadata ka kalli na ƙasa da kai a addini fa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu limisli hadha falyamalil amilun sai ka kalli wanda ya fika sai ka ƙara kaini a wajen addini amma a duniya ka kalli na ƙasa da kai sai ka gode wa nema da Allah ya maka ma'ana idan lafiyar ka lau sai ka kalli wani aibe da lafiya in ma baka da lafiya sai ka kalli wani bai da kuɗin jinya kai kana da kuɗin jinya idan ma kai baka da kuɗin jinya sai ka kalli a to wani shi haka ma ya gama rashin lafiyan har ya mutu ba wanda ma ya taimaka mushi idan ka kana da aikin yi to kalli wanda bai da aikin yi idan kana samun naira ɗari kalli cewa wani a cikin naira ɗarin nan zaka zai yi bara ka bashi hamsin ko ka bashi biyar ko goma wato kullum ka dinga kallon na ƙasa da kai kaka dinga kallon wanda yake sama da kai a arziki ko a sarauta ko a ko a ainihin mulki ko a kuɗi ko a shahara ko a ƙarfin tattalin arziki ko a menene dinga kallon na ƙasa da kai ya ce to wannan shi zai hana ka dinga wulaƙanta ni'imar da Allah ya maka baka sanin Allah ya maka ni'ima sai ta kubuce ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas ni'ima guda biyu da lafiya da samun lokaci mafi yawan mutane ana sammatsin su wato baka sanin kimata sai ta kubuce maka wa al-sunnah wal jama'a yatahallawna bi makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal daga cikin tafarkin ahlus sunna wal jama'a akwai yin kwalliya da kyawawan ɗabi'u da kyawawan ayyuka qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa mafi kyanmu mafi cikan mu'minai a wajen imani shine wanda yafi sauran kyawawan halaye wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum ne wannan ahasinakum akhlaqan ko ahsanakum akhlaqan lalle waɗanda suka fi kowa samun kauna a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kai kana son manzo Allah ba matsala bane amma shi ya soka ka samu a ce annabi na son ka kuma ranar alkiyama a ce ga gidanka ga na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ana wani taro ko a wani wurin zama ga kujerarka kurkusa ga kujerun irin waɗannan mutanen kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su waye manzo Allah ya ce su ne masu kyakkyawan hali menene kyakkyawan hali su shine kyakkyawan tauhidi dayanta Allah girmama sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanin darajar na gaba da kai taimakon na ƙasa da kai girmama iyaye da malamai da mazaje da dattawa murmushi sakin fuska kyakkyawan fata duk wani hali da kasan dai a al'adance a ɗabi'ance al'umma ta yarda halin kirki ne faɗan gaskiya riko da alƙawari cika alƙawari ba da uzuri taimakekeniya da sauransu ga suna halaye masu kyau an san su kowa gyara ya sani in ji mai waka kuma kowa ɓata ya sani to wannan halin kirkin a cuce ka ka yi haƙuri ai fatan kirki daga gurinka a samu in ka zo magana ka faɗi gaskiya an baka amana ka riƙe in an nemi taimakonka ka taimaka makwabcinka ya zama yana Allah alasan barka da kai sirkai su dinga ganin cewa lalle yasu ta mori miji iyayenka su dinga murna suna cewa kai dan dan mun nan yana da kirki makwabta da dalibai da malamai da abokai da abokan cinikayya da abokan mutunci da duk wanda kai hulɗa da shi ya dinga alasan barka to shine kana da hali na kirki kenan aka san haka kuma shine a dinga kuka da kai ana cewa kai ai fada ne kawai babu aiki ai ustazin nan ai ustazan nan kai subhanallahi qaulin bila amalin sirkai suna Allah wadarai suna dauka alƙawarin cewa ba za su sake ba mai dagaggen wando ɗinsu ba ai ba su da mutunci mutanen angoku a ce a sa kalimanci ga kowa ya fita ce ƙaryar banza nan yake wulakanta iyayen shi zamu bishi sallah ba zamu bishi wanda ya makwabci da kai ya sai da gida ya bari ya bar wajen wanda ya cinika da kai a kasuwa yana Allah ya isa wanda ya baka bashi yana sai dai wallahi sai dai a kiyama ni ban yafe maka ba ko kabarin ka na fama na ci da wuta kishiya tana Allah ya isa uwan miji tana Allah ya isa kowa na Allah ya isa to wannan mugun hali kenan sai kuma kana ta alfari kana cewa ni duk wanda ya mun kayan kara sai na mai na ice ko na katako ni wallahi ba a ba a hawa na su biyu ni bangwala ce a hauna azame ni majina bango ce gashi nan dai kirari iri daban-daban dai na rashin imani to duk wannan ba halin kirki bane jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hali na kirki halin kwarai ya wadace shi kana khuluquhul qur'an ko wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace ma min shay'in yudau yawma fil mizani athqalu min husnil khuluq babu abinda za a saka a cikin ma'auni ranar alkiyama yayi nauyi nan da nan kaman nauyin halaye na gari wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis saumi was salati mai hali na kirki yakan samu martabar mai sallar dare da mai azumi masu sallar dare da ake ganin su wasu waliyai da masu yawan azumi wanda azumi zai cece su kai kuma baka yin duka wannan kana baccinka kawai amma ranar alkiyama za ka samu da irin nasu kamar yadda wannan hadisi na Abdullahi dan Amr dan As da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wani nan dan aljanna ne Abdullahi dan Amr ya je gidan shi ya kwana har uku yana bacci da ido daya yaga mutumin nan dai wuturi kawai yake yi gab da asuba sauran dare duka baccin shi yake sallah kuma farillai kawai yake a cikin jami'i ya tasbihin shi ya dawo daga kasuwar shi ya kwance shi baya zuwa majalisin karatu baya kishin addini baya ustazanci baya zafin kai baya MSS baya izala baya fitiyanu baya komai irin normal musulmi din da kun gani normal musulmi wanda kaga mu irin su muna gana wannan ai kawai ya rako sauran musulmai duniya ne sai Abdullahi Amr da Asi ci mishi malam ni fa kaji kaji abin da ya faru na maka da nace maka mun yi fada da babana wallahi shiri ne kawai mun fada da kowa ba na zo gidanka ne naga irin aikin da kake yi manzo Allah ya ce ka da aljanna ne yace ni wallahi ban da wani extra aiki iya wanda ka gani dan nan ne kawai yace to ka dai bincika ko me yace to ni dai ina ganin abu ɗaya ne yace ni ban taba kwana ina jin haushin wani ba ko mun abin da mutum ya mun da yayi mun kawai ya wuce bana jin haushin kowa bana ganin kyashin kowa ko hasada wani duk wani abu da ake ji na dara'in hasada kyashi jin haushi mummunan fata Allah wadare ce bana yi wa kowa cikin musulmai wannan da lafiyar zuciya nake kwana kullum cito za ka huwa shi ne wannan aiki shi ne kaka aljanna to ka duba ganin musulmai nawa kake jin haushi don da kake akwai wanda ma kana fa Allah Allah ina ma da ya mutu kawai Allah ya dauke wani ya tare maka gaba ko kana jin haushin wani wani na jin haushin ka ka ya sada wani wani ya sada ka ka yi gulmar wani wani ya gulmar ka gashi nan dai a haka zunubun mutarakima wa murakkaba shi sa sai Allah ya ya gafarta mana gaba kida Allah ya sa mu gama lafiya wa min akhlaqi salafi salih ahli sunnati wal jamaa ikhlasuhum fil ilmi wal amali wal khawf min ar riya daga cikin halayen kirki da aka san salaf da shi shine akwai ikhlasul ilmi wal amali yin ilimi da aiki don Allah wal khawf min ar riya da tsananin tsoron riya kullun suna muhasaba suna ba kansu tankiya karfa ya zam riya nake wannan aikin karfa ya zam riya nake wannan karatun suna wa kansu wannan lissafin qala Allah ta'ala Allah yace ala lillahi ad-dinul khalis ku saurara addini tsarkakakke na Allah ne abu na biyu ta'azimuhum li hurmatillahi ta'ala daga cikin hali na gari akwai girmama ababan da Allah ya ba su alfarma irin ɗakin Ka'aba da Alƙur'ani da imani da sahabbai da annabawa da ahlul baiti da sauransu wa ghairatuhum idan tuhikat hurumatu da kuma yadda suke da kishi idan suka ga ana cin zarafin alfarmar da Allah ya bayar jalla wa ala wa nusratid dinillahi da kuma taimakon addinin Allah wa shar'uhu da ashara Allah wa kasratu ta'zimihim li hurmatil muslimina da kuma girmama alfarmar musulmai wa mahabbatul khairi lahum da yawan musulmai fatan alheri قال الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب wanda duka ga yana girmama ababen da Allah ya ba su girma wannan alama ce akan zuciyar shi na da tsoron Allah girmama alkur'ani girmama masallaci girmama sallah girmama dakin Allah hajarul aswad da sauransu as-sa'yu ala tarkin nifaqi kokarin yin watsi da duk wani abu da zai yi kama da munafurci bi haythu tatasawa sariratuhum wa alaniyatahu ya zama da baɗininka da zahirinka da ɗaya ne ƙoƙarin yin duk wani abu da ka san zai raba ka da munafurci kai ƙoƙari ka yi shi yin sallah a cikin jama'a musamman asuba da isha gujewa duk wani abu da ya kama da munafurci yace wata qalilu a amalihim fi uyunihim sannan ka daina ganin girman aikinka kar ka ganga ganin kamar kayi da yawa akwai inda yaka zaka ji suna da safin wasu yanzu suna bin Allah bashi ko mutum yayi kulhuwa dubu tamanin ya yi salati miliyan biyu da rabi da aka shi yanzu ya riga yana jiran Allah ne kawai ya cika akawun ɗin shi har akwai ma salatin da za a ce kana yi sai ka dinga haɗawa da ɗan barna haka kana yin saɓo saboda wai salatin ya dinga samun inda zai dinga fidin a kai to kaga wannan ƙofin shaɗan ne ya buɗe mutane su ya ce min haisu kasbihim laha ta fuskar wato aikin da kai kaka gan shi da yawa ka dinga rena aikinka wa taqdimi amalil akhirah da'iman ala a'malid dunya da fifita yin aikin lahira akan aikin duniya fifita yin aikin lahira akan yin aikin duniya alal misali yanzu jama'a daga cikin jarabar da galibi ɗaliban ilimi muke fama da ita zaka ji da yawa mutane za su ce maka malami ina so ne ilimi ne dan na karantar to ilimi da karantawa ba shine aikin duniya ba ba shine aikin lahira ba ilimi da aiki da shine aikin lahira abin da ya kamata ka fara zanen kai ilimi ina so ne ilimi ne dan na aiki da shi karantawa wata jarabawa ce ta daban amma fatan cewa ni ne nake so na zama next albani next malam Ja'far next abin na Abubakar Gumi ina so ne ne ilimi kamar Ibn Hajar da irin wannan galibi za ga abinda ke jan hankalinsu shine irin girma da shahara da birgewar da malaman suke da ita ba wai irin aikin da malaman suke da shi a gaban Allah ba da ya kamata kai fatan kai bari na yi ilimi dan na yi da shi in an gamu tsakaninka da karantarwa to wannan babu laifi kuma sai kai sai kai ta dan Allah to shine kamar gabatar da aikin duniya akan na lahira mutumin da zai ce bari ya haddace alqur'ani dan shi ma a ce ya haddace ko dan ya shiga musabaka mai kun bari ya haddace alqur'ani dan rana alkiyama a ce mishi ikra wartaqi fa inna akhira baitika fa inna baitaka inda akhir ayatin taqra'uha ko kaga ya kamata ya fara wannan tunanin ne abin da ya samu a lahira ba wanda ya samu a duniya ba amma ya ga wane ya samu wance ta samu bari shi ma ya samu riqqatu qulubihim suna da zukata lausasar zuciya ba su da zukata busassu wa kasaratu bukaihim ala tafritihim fi haqqillahi ta'ala da kuma wato yadda suke yawan kuka saboda sun yi sakaci sun yi sawarwari wajen kiyaye haƙin Allah da Allah an yarhamahu da fatan Allah ya musu rahama wa kasaratu al-i'tibar da yawan daukan izina wal buka da yawan kuka wal ihtimami bi amri al-maut da damuwa da al'amarin mutuwa idza ra'au janazatan duk sanda aka ga jana'iza a shiga damuwa da tunani ayyuba din da muka ji ai saktiyani yana daga cikin ɗabi'a su aka ce duk ran da yaje sallar jana'iza ranar mutanen gidan ba sa gane kanshi wani zai haddare yana sharba musu kuka ba zai ci abinci ba wanda yake kwana ɗakin ta ranar sai dai kawai ta lallashi ta ta yi haƙuri malam iya haƙuri iya aka iya shi ko yana ta kuka yana sharba majina ranar ba za a more shi ba gaba ɗaya saboda tuna lahira mu ko yanzu jama'a ka duba gani sai a je makabarta sai mutum kawai ya kama chatting ma da ɗauke ɗauken hotuna da selfie a gaban kabari kai ba ma wannan ba sai a sace ma roba roba ana cikin ana cikin mai sunan shi rufa gawa ko ana cikin irin wa'azin nan da ake ana ana cewa kowa ya kula da aljihun shi sama wani irin bala'i ne wannan abun mu abun mu sa hannu aka ne mai kuka wallahi a gidan mutuwan inda mata suke zuwa gaisuwa kafin ankara an sace takalmin wance wance ta ajiye kata an sace pampers guda biyar na yaronta wance ba a ga dan kwalinta ba da sauransu wannan wani irin fitina ne jama'a ba a tuna mutuwa shi sai yana daga cikin abinda insha Allah zamu karanta a wannan majalisin namu a wani karo labarin mutuwa labarin duniya ya isa haka littafin as-sabatu indal mamat na ibn al-jawzi samun gamdakatar da dace da tsira a daidai sanda zaka mutu yusabbitu Allahu alladhina amalu bi qawli sabit fil hayatid dunya wa yawmal qiyamah to wannan aya ce ibn al-jawzi ya mata fassara ya ta kawo maganganu da hadisai da misalai na mutanen Allah da yadda suke cikawa da yadda suke tana mutuwa an yi labarin duniya ya isa haka ko to ya kamata kuma labarin lahira as-sabatu indal mamat to a yawaita tana mutuwa annabi yana cewa ku yawaita tana mutuwa mai ruguza jin dadin duniya ko akthiru min dhikri hadimil ladzati in dai kana yawaita tana mutuwa to sai ka rage wani abu kullum ka dinga imajinin rana ta ƙarshe ga mala'iku nan ga kabari ga kaza ga kaza kuma ba da mauti da sauransu to za ka rage wani abin da kake na son duniya da shagalta au tazakkarul mauta ko sun tuna mutuwa sai ta kuka wa sakarati da magaginsa wa su'il khatima da matsalar mummunar cikawa hatta ta zalzala qulubuhum zakatun su dinga raurawa idan sun tuna ziyaratu fi ziyaratu fi tawadu daga cikin halayen salaf akwai ƙoƙarin kullum su ƙara ƙanƙan da kai suna gujewa girman kai da nuna sun isa kullama taraqqa ahaduhum fi darajatil qurbi min Allah tabaaraka wa ta'ala duk sanda wani su ya ƙara kusanci zuwa ga Allah to sai kuma ya ƙoƙari ya ƙara ƙanƙan da kai gaban Allah bai jin cewa shi ya isa ko shi wata tsiya ne kasaratu tauba wal istighfar laylan wa nahara yawaita tuba da istighfari dare da rana annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullun ina zama in nemi gafara Allah so 70 zuwa so 100 wannan wanda yake zama kawai yayi ne banda na cikin azkarus sabahi wal masa banda kuma wanda ibn umar yake cewa a majalisi daya muna kirga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana istighfar yana tuba kafa 50 kafa 30 kafa 40 ma'ana duk inda ya zauna kawai tuba yake da istighfari da ya tuna sai ya ci gaba da tuba da istighfari shi fa kenan da Allah yace ya gafira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara to mu kuma da kullum muke afka zunubai mutaraki mafa amma kuma mutum sai ya kasa azkarus sabahi ya kasa namasa ya kasa tuba ya kasa istighfari to ai wannan me amfanin rayuwar da yake kiran jama'a ina ya dosa kuma ana cewa shi ahlus sunna ne yana karbewa li shuhudihim saboda sun tabbatar annahum la yaslimuna min adh-dhanbi kowa ya tabbatar bai tsira daga zanubi ba hatta fi ba'atihim hatta a cikin da'a da kake wa Allah kana yin zanubi a cikin sallah kana yin wani abu da zai iya zama zanubi a cikin azuminka haka a cikin zakkarka haka a cikin aikin hajjinka haka fa yastaghfiruna min min naqsihim fiha da haka suke nema Allah ya gafarta musu akan tawaye wanda suke samu a ciki tawaye da suke samu a ciki yace wa muraqabatullahi ta'ala fiha da kuma kokarin kula da Allah a cikin abin da suke wa adamul ujubi bi shay'in min a'malihi ahli sunna ba sa jin sun isa ko su ga wani aiki na alkhairi da suka yi ya dinga burge su sai dai su dinga adda suna cewa rabbana taqabbal minna bayan an yi aikin kuma a dinga kokarin roƙon Allah ya karba yace wa karahiyatihim lishuhra sannan ahli sunna suna kyaman zama celebrities shahararru ya salam ku duba ga yadda kuma mutane yanzu suke neman su sai shahara da kudin su wanda shahara wata jarabawa ce mai hadari kwarai da gaske Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi zabi yace a tambaye shi me yake so ya zama abdan rasulan aw malikan nabiyya ya zaba ko dai bawan Allah manzon Allah ko kuma annabin Allah sarki kamar Sulaimana ko baban shi Dawuda wanda yake da convoy yake da abun hawa mai mai gudun tsiya ko wal Sulaimana riha guduha shahrun qarawa shahr ga ga ga ga bayi da aljanu da mutane ya amallahu ma yasha'u min tamathila wa mahariba da sauransu wanne yake so da aka suna zaune da malaika jibrilu suna firarsu ta abokai sai aka aiko wani mala'ika musamman bai taba zuwa duniya ba sai dan wannan sakon aka ce zai tambayi manzo Allah me yake so sai mala'ika jibril ya nemi shawara a gun jibril ya ce me ka gani ya abokina yace ka zabi ka zama annabin Allah kuma bawan Allah manzon Allah kuma bawan Allah ma'ana from experience tunda shi mala'ika ne ya saba gurmaya da annabawa ya san kowane annabi da irin tsarin shi yace ka zabi zama manzo dan sakon Allah kuma bawan Allah sai ya zaba da aka annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka ce mishi ka zaba alfitra ka zaba abin da ya dace sannan shi sa kuma yake kauna a ce mishi bawan Allah in yazo ya zauna a waje ba a gane shi waye saboda bai da wata shiga ta musamman da ta saba ta sauran mutanen sai an zo an ce ayyukum muhammad a cikin ku ne nan waye muhammad ba san shi ba sai an nuna shi a ce wannan farin mutumin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bai yadda da a san shi a gane shi a dinga helin ɗinsa ba mu kuma yanzu fa tun celebrity da daga mawaka sai ƴan ƙwallo sai ƴan rawa da kaza da kaza yanzu ya haura kan malamai yanzu ma malamai celebrities ne su ma da fans ɗinsu da komai ana duba waye ya fi yawan fans waye ya fi shahara waye ko ina an san shi wane ne yake da followers to wannan shine ya bunƙasa kenan kuma shi mutane suke kalla suke koyi da shi da haka shi ma zai dinga shan wahala domin aiki ne na wahala wannan dole ya dinga siyan manyan riguna da za su dace da wannan matsayin ya dinga taje kanshi yana yin wani tsari na musamman ya kirkiro da wani salon zance da wasu programs ya dinga tarurruka da mutane duk ya sha wahalar duniyar nan gaba ki ya bashi ya kusa halaka shi wai shi celebrity to babu celebrity a musulunci da ma wahala ce kawai a shuhura fitina ce mai zaman kanta saboda tana da saukin zamar da mutum malaman da buya suke wancan da muka karanta a baya daga cikin su Ayubu Saktiya ne kowaye da aka ce za ba shi alƙali guduwaye ya bar garin ya je muta wani gari daban alƙali fan za a ba su sai dai a ta bala'i da su ba sa son a gane su bal ya rauna an naqsa wal qusura fi datin kullun suna ganin abin da ke cikin abin da suke na aiki na tawaya shi suke kalla fadlan an sayyatin kafin ma su ga zanubansu karancin aikin alkhairinsu shiddatu tadqiqihim fi taqwa ahlus sunna daga cikin halayensu akwai tsananin wato kaiwa matuƙa wajen jin tsoron Allah wa adami da'awa ahadin minhum annahu muttaqin wanda haka mutum bai dinga cewa shi mai tsoron Allah bane ba zai ba kanshi tazkiya ba wa kasratu khawfihim min Allah azza wa jalla da yawan jin tsoron Allah kaza mai yawan jin tsoron Allah shiddatu khawfihim min al-khatimati sayyi'a tsoron mummunan ƙarshe domin ƙarshen mutum shine abin da za a lissafa shi da shi wa adamu ghaflatihim an dhikrillahi azza wa jalla da kuma ba sa wofanta daga ambatan Allah ko da yaushe wa hawanid dunya indahu da kuma ganin duniya ba a matsayin komai take ba wa shiddatu rafdihim laha da kuma suna wurgar da duniya tana zuwa suna yarfe ta wa adamu la'itina'i bi bina'id dur da yawan da karancin rashin kulawa da kokarin gina gidaje da mallakan kan kama kan kaman gidaje illa maqtasara minha ala ma yadfa'ul haja sai dai gurgurdan bukata kuma ya daga cikin illa mutun ya gina gida wanda yafi karfin sa duk wani dakunan da ya gina babu kowa a cikin asara ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wani abu da zaka sa dukiya ka yi infaki zaka iya samun lada amma banda gina gida shi babu ladan da za a baka sai dai kai gurgurdan bukata kawai kai so sayyidina Umar a zamanin shi saboda kokarin ya hana sahabbai su shagalta da duniya ya sa ka'ida cewa kada wanda ya je gidan shi dogo in ka je kai gida dogo ya wuce irin mitar da ya saka sai ya sa a je a rushe shi yana Madina ya ji labarin Sa'ad dan Abi Waqqas ya gina kasur sa'ad haka ake ce mai gidan kama a ce abin nan wato sa'ad palace ko ko na abu makamanci haka ko villa ya gina shi a gefen gari irin jiyare din nan a ƙasar kufa sai ba muhammadu dan maslama kuɗi ya ce ka tafi daga nan da ka je bayan garin kufa ga kuɗi nan ka sai itace karkai magana da kowa ka je kai ka ƙona min gidan sa'adu fadhhab ila dari sa'adin fash'al alaihin nara kaje ka kona mun gidan haka kuma Muhammad dan Maslama ya je bai magana da kowa ba ya samu wasu kawai sai itace a kwasa kai mishi ya jingina a cikin gidan kawai kesta gidan wuta ya tsaya ya kuma gefe ya tsaya Sa'ad ya fito ya dinga mishi magana yake kula shi saboda Umar ya ce kai kula kowa kama hanya ya kuma abushi saboda Sa'adu Umar yana ganin kai Sa'adu kana cikin al'ashara al-mubashiruna bil janna kabo kana yin gida irin wannan kai wani gida katoto ko ina an ce an sumunce an gyara fitullu da waye da waye da kake nema ba za ka gida daidai bukata ba kawai wanda za ka rayu ka mutu to yanzu jama'a ku duwa ku gani irin yadda muka karkace da malamanmu da jahilanmu da talakawanmu da masu kuɗinmu da manyanmu da yaranmu kowa achievement na farko da za ka samu a duniya shine a ce kayi gida da ya fi na kowa kyau wanda za a dinga nuna shi a tv ana ɗauka a facebook ana helin ɗinka ana ana maka jinjina ana cewa wane ya kai shege fa ba wanda ke tunanin a yana maka samu kudin kudin halas ne ba halas ba ne miliyan nawa ka kashe an manta da cewa dukiya sai an tambaye ka min aina kasaba wa fi ma anfaqa ya daga cikin tambayoyi asasiya da za a yi maka jama'a ba a hana mutum ya gida iya bukatar shi ba amma irin gidajen da mutane suke wannan gidajen ashabu taraf babu shakka alherin da ke cikinsu bai kai sharin da ke cikinsu wallahul musta'an ya ce wa min gairi zakarafa kuma gidan ba tare da wato an kawata shi kawatawa ta ban mamaki kuma a ce kullum ana ta maintaining ɗinsa shi sa za ka ga hayatu taraf da mutane suke so su yanzu rayuwa ce ta waɗanda Allah bai ƙaunarsu wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira isan da Allah yake so ya halaka da wata al'umma to almutrafun wato ƴan kwalisa garin sune almutrafun waɗanda suke ƴan kwalisa masu ji da kansu su Allah zai kaddara su fara saban Allah ta hanyar wuce iyaka Allah wajen israfi wajen gina gidaje da ababen hawa da hulɗar auratayya da sauransu duk sai su wuce iyaka a cikin wannan sai Allah ya halakar da mutane yanzu kuma kowa abin da yake sha'awa shine irin wannan rayuwa wato ya ci ya sha ya kwanta ya miƙe kafa ya more kowa ka gani abin da yake sha'awa kenan sai in bai samu bane zai ce ai baya so saboda abin da ake cewa wai makaho da bai samu ido ba yace wari yake amma ba wai dan tsananin tsoron Allah bane mutane ba su inda za gana haka duk wanda ya samu sai kaga ya biye ma wannan wadata ta halaka shi ita dukiya kamar da talauci yake jarabawa haka dukiya ma jarabawa ce Allah zai baka ne ya ga yadda zaka yi kalli wancan hadisin na makaho da kuturu da mele ko wanda ke cikin riyadus salihin Allah ka tsare mu qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace a cikin hadisin muslim wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam annabi yace na rantsi da Allah wannan duniyar in ana maganar lahira da ababen da ke cikinta to bata wuce kaman ɗayan ku ya tsoma hannun shi a cikin teku ba wannan ɗan yatsan naka falyanzur bima tarji'u in ka cire ka ga me aka cire a cikin tekun me ka ɗebo ai dai hannun ya jike ko amma baka rage wa tekun nan komai ba to haka dan wannan abin da kake gani a duniya kama haka yake a lahira la yardawna al-khata alladhi yamassu ad-din wa ahlihi ahlus sunna bas yadda ai ta yin kuskure wanda zai shafi addini ba bal yaruddunahu in dai kuskure addini ne kai kuma karancin sa za a tunkude shi wa yaltamisuna al-udhr liman qalibi wanda kuma ya faɗi magana sai a nema mashi uzuri ba za a ci mutuncin shi ba in kana mimman yi utazaru lahu idan ya zama mutumin kirki ne malami wanda bisa ka'ida ya kamata a mashi uzuri wa kasaratu satrihim li ikhwanihim almuslimina kuma ahlus sunna suna da yawaita rufa asirin ƴan uwansu musulmai wani laifi ko wata tawaya ko wata naƙasa ko wani halin Allah wadare da kasan wani dan uwanka musulmi da shi wajibi ne karfa mashi asiri wa shiddatu munaqashatihim li nufusihim fi maqamil wara da kuma tsananin gaya wa kanka gaskiya domin ka samu taka tsantsan wala yuhibbuna an tazhara li ahadin aura ahli sunna ba sa fatan laifin wani ya bayyana ba sa farin ciki da an kama wani yana luwadi an kama wani yana zina yana kisan kai an kama wani baya yin azumi ai ta yaya tashi ana farin ciki wannan ba mun farin ciki bane abin Allah wadare ne kuma abin asirta ne a boye yace wa yastahiduna fi satri uyubil akharina suna iya yin su ɓoye aibobin sauran mutane wa yaktamuna al-asrara suna ɓoye sirori wala yablughun yuballighuna ahadan ma yasma'unahu fi haqqi in kuma kaji an ci mutuncin wani baka zuwa ka kai mishi wannan gulman annamimanci kenan cha wani yace ba abin da ba abin da ya hada ku kai haka nan kake jawo shi saboda kaga Allah ya daga shi ko da wannan nan ya faɗa wani kai ashe da mun yadda muke da kai ashe zaka yi mun haka ai na ji an ce ka ce kaza ka ce kaza dan wani yayi gulmar ka an gaya ma kar ka zo ka gaya mai to wannan ifsadu zatil baini ne sai kai kamar baka ji ba dan a zauna lafiya amma muku yanzu muna ganin wannan wai burgewa ne a a a titse mutum ko ai screenshot a aje abin da ya fada ko ai recording murya shi bai sani ba ko a dauke shi a video wanda nan dai a kware shi a kai shi bango a lalata mishi rayuwa wani ya kasa tolerating wani ya haɗi zuciya ya mutu wani daga ne ce to shikenan ma ya ma lalace gaba ɗaya ya ba usadancin ma duk abin da gara maku don haka yana faruwa a yayata laifukan mutane don kawai a ci mutuncinsu ko a wulakanta su wannan ba harka ahlus sunna bace yace a wayatrukuna mu'adatan nasi ahlus sunna suna watsi da yin gaba ba sa gaba da mutane wayaksuruna min mudarati sannan suna yawaita mudara shine wato iya zama da mutane kawaici da kau da kai da rage kofofin husuma shine mudara kai kamar kai baka da wayo kamar kai wani munafiki munafiki ne ko wani matsoraci matsoraci ko wani mara waye waye ana cutaka kai hakuri yana cikin mudara wa adami muqabalati ahadin bisu'in da kuma rashin maida cuta da cutar fahum la yu'aduna adamin almuslimin ahlus sunna ba sa gaba da kowa cikin musulmi duk musulmi to ba a yin gaba da shi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa cikin hadisi la yadkhulul jannata qattatun qattat shine mai shegen ɗauke-ɗauken magana ya kai nan ya kai can a cikin ruwan muslim ya ambaci cewa nan mamun annani ya ba ta shiga aljanna irin matar umratu hammalatul hatab ko ba ta shiga aljanna a karan farko din da sai an samu matsala ko da imani zai tsiratar da mutum la yadkhulu jannata qattatun ko nan mamun ina ganin bari mu saurara nan saboda kan gaba ne kuma anan nan lokaci ya kure wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله